والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi trust islamic center na garin maiduguri jihar borno yau muna yammacin juma'a 28 ga watan ramadan shekara ta 1446 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da arwalayo 28 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna rukun Allah subhanahu wata'ala imana taufiki datar da mu mai karba mana kyawun ayyukanmu kurakuranmu kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana jiya mun karanta ayata uku a cikin wanda sura mai albarka suratu hud فدن الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ووسام من كمل بياني با لوكتي يا مكتسيا يوم ما الذي ساكي كرنتا منا ayar domin mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin nan zamu amsa wasu daga cikin tambayoyi domin an rubuta tambayoyi da yawa kuma mu samu mu amsa da yawa daga cikin su ba kamar yadda kullum muke cewa ba zai yi a amsa dukkanin tambayoyi ba wanda ya sawwaka za a amsa yake cewa mutum ne ya kasance yana aikata sabo har ya kai ya shafi mutuncinsa a idon al'umma a gida da waje sai kuma Allah ya kawo masa shiriya ya daina ito ba to malam yanzu ya zai yi mutuncinsa ya dawo kuma al'umma su daina ganinsa da wannan laifi to laifi da jaraba ce Allah ya jarabe ka kuma Allah ce idan mutum ya yi laifi ya tuba zuwa ga Allah to sai ka gode wa Allah da Allah ya sa ka gyara halinka kuma musulunci attaibu min dhanbi kama la dhanba lahu idan mutumin da ya yi laifi kuma zai tuba wato kuma bai da zunubi yanzu kai karka damu da mutane in da gaske ne ka tuba zuwa ga Allah Allah zai sa kuma mutane su ganka da mutunci amma hankalinka ka mayar akan mutane cewa ta yaya za su ga mutunci na baka mai da hankali wajen kyautata tubarka ba to ba za ka samu mutuncin ba to abin da yake da muhimmanci kai dai ka gyara halanka zukatan mutane a hannun Allah suke Allah zai iya karkatar da zukatan mutane su yadda da kai kuma ko sun yadda da kai ko ba su yadda da kai ba idan Allah ya yadda da kai mai matsalar ka ne ko ba kai laifin ba sauran waɗanda ba su laifi ba kana gani suna da mutunci a idon jama'a ne waye ne wanda yake da mutunci a idon jama'a ai kowa zaman hakuri yake yi kowa sai an yi magana a kansa kowa sai an tuhumce shi inda mutunci ne ya fi akwai wanda ya fi malamai mutunci ne akwai wanda ya fi shugabanni mutunci sun tsira ne saboda haka kada ka damu da wannan da inda har ka gyara tsakaninka da Allah to Allah zai jibuci al'amarinka wanda ke malam nake yin mutum ne aka bashi mutum ne za a kishi aka ba shi kudi kudin mashin misali naira biyar tafiya da dawowa sai ya yi ciniki aka kai shi akan dari uku tafiya da dawowa ya halatta mutum ya ci wannan canjin Allah ya saka da alkhairi idan mutum ya aike ka ya baka kudi wannan an gina shi ne akan wakilci kuma akan amana sanda ya baka naira 500 saboda kudin 500 ne shi yasa ya baka 500 kai kuma kai sa'a ka samu wani kace kai ciniki da shi ka tattauna da shi yayi maka ragi amma kudin 500 ne saboda haka mutumin ya baka bisa ga amana ka samu ka je da dari uku in ka dawo dole ka ce masa ka ba ni kudin mashin naira dari biyar amma an kai ni kuma na dawo da naira dari uku ga canjin naira dari biyu idan shi ya yarda ya ce shi kenan ba komai an fahimta abin nisa inda tun farko ya san cewa dari uku zai kai ka nawa zai baka dari ukun zai baka ba dari biyar din zai baka ba ya baka da kace wannan shine kudin da zai kai kai dawo da kai kuma sai kuma ka samu sauki to dole ka fada masa wannan kaida ce duk aiki da mutum zai baka mutum ya baka naira 10,000 kaje ka so masa yadi da gaji ka san mai yadin ko ka iya ciniki aka rige maka zuwa naira 8,000 ko 9,000 canjin nan ba naka bane na wanda ya aike ka ne zaka zo ka fada masa idan ya yarda ya baka in bai yarda ba amma a gurin mu wannan halal ne ɗari bisa ɗari kuskure ne wannan don an baka amana ne amana saboda ka dole ka zo ka yi masa bayani in ya gamsu don bai gamsu ba sai ka ba shi jinjinsa tambaya ita ce kamar haka malam zakata da ake cirewa na cikin azumi ko ranar idi shin wanda bai da hali cire wannan zakka zai biya ko bayan watan ramadan ko kuma ya zai yi wanda bai da shi lokacin da za a yi sallah bai da shi wannan ba wajibi na kansa ba azumi ya wuce ba zai bayar ba dole ba ne don bai zama wajibi a kansa ba la yukallifu Allah nafsan illa wusa Allah mai tausayi ne mai jin kai mutum zai iya fara azumin sittu shawwal immediately day after eid prayer ba haushe ba ture wajen zai iya azumi su da shawar da zarar yau misali kamar ladi an yi sallah litinin zai iya farawa ya za ka iya farawa yau mai id da aka fada ranar da aka yi sallah an hana yin azumi ranar idi rana ta farko da aka yi sallah rana ta biyu da ta uku a shari'ance ba ranar idi ba ne rana ne na farin ciki da bukukuwa al'adance amma shari'aci yau mul'idi rana da ce ana fahimta ladi an yi sallah litinin za ka iya farawa akwai masu yin wannan din amma kuma ba ya kamata mutum ya dan huta ba zuwa kwana biyu ko kwana uku musamman masu ziyara mutum sai ya do azumi yana ziyara gidajen mutane an kawo masa don shayi ko don kek haka ya cewa ina azumi ina azumi ba dadi ai kai azumi sai ka zauna gida ba kuma kana bin gidaje mutane an baka rawala ina azumi ina azumi ba haram bane amma ba dadi kadan ba da gab da kwana ɗaya biyu ah yana so gaggauta zuwa kin alkhairi amma kana da kwana 30 fa kwana ɗaya biyu a zaga gidajen yan uwa ana shan shayi ana cin kek ana murna ana jin dadi daga nan kuma sai ka ci gaba da azumin ka muna sallan tahajjud outside mosques na mai hausa da turanci wajen masallaci ba zai bai wuce outside mosques don dai ya nuna cewa shi dai bature ne wata tasirantuwa da dama ai mai rauni yana tasirantuwa da wanda ya fi shi karfi haka ne tuna turawa su suke da mulki yanzu suke da kaza su an tasirantu da yaransu muna sallah wajen masallaci sai liman sallan tahajjud liman yayi ruku'u amma mu da muke waje sai muka je sujada liman kuma ruku'u yayi ba sujada ba yanzu malam ruku'in da muka muka yi misin ya zamu yi ruku'in da muka rasa to hakan yana faruwa saboda mai ko wani abu haka abin da ya kamata lokacin da kuka gane cewa kun ji sujada lima kuma yana ruku sai ku tashi ku yi ruku'i ku bi liman an fahimta abin da ya kamata kenan to idan ba a samu an yi hakan ba kuna sujadan tukuna kuna tashi ba har liman ya zo ya gama ruku ya zo yi sujada har aka sallame sai ku tashi ku raka a daya idan liman ya sallame sai ku tashi ku raka a daya to hakan ma bai samu ba bisa ga alama kamar yadda wannan tambayar da kake nunawa dake wannan sallah ce ta nafila a ka'idar malikiya tun in yayi nisa ba wani abu an fahimta saboda yayi nisa inda farali ne za ku sake za ku mai da wannan sallah amma tunan wannan nafila ce wannan yana daga cikin bambance-bambance tsakanin mai sallan farilla da nafila kamar da kwanaki muka yi bayani wannan kuma yana magana ne ina ji ishe shi kwamitin masallaci ne amma ban faɗi sunansa ba ko kwamitin masallaci a da yana magana akan wakafi da sauransu abin da ya shafi masallacin nan to ina gani wannan jawabinsa tambayarsa ba wani ba abu da za a ba da amsa a nan ba ina ganin yana saurare na ina ji na sai ya zo mu tattauna da shi ba abu ne da za a faɗa a nan ba ba da alaka da jama'a su ji wannan din to Allah ya sa mu dace na mu an istaghfiru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير نعم الله تعالى إكي تيوى وأن استغفروا ربكم كما تيوى لكما تيوى كنمي غافر أبنجزنكم ثم توبوا إليه سنن كتوبا زوا غريش يمتعكم زي جير مكو متاعا حسنا ككاور جندادي إلى أجل مسمى زوا غواني لوكسي كيددي يمتعكم متاعا حسنا إيانا جيا منفسراكو wannan kira ne ga kafirai su nemi gafarar Allah su tuba zuwa ga Allah su bar kafircin da za su yi su musulunta idan sun yi wannan Allah subhanahu ta'ala sakai yadda zai musu hatta a nan duniya kafin lahira zai ba su kyakkyawar rayuwa yalwar rayuwa da jin daɗi da kyakkyawar rayuwa da arziki mata'an hasanan kyakkyawa wanda babu tashin hankali babu matsala babu bakin ciki kamar yadda ja muka yi bayani to amma kuma wannan jin daɗin har zuwa yaushe ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali wani lokaci kayyadadde sananne mana zuwa ga mutuwarsu Allah zai bada jin dadi Allah zai bada kyakkyawar rayuwa amma wannan kyakkyawar rayuwa ba dawwama za ta yi ba rayuwar duniya tana da iyaka kowane yana da iyakarsa yana da lokacinsa duk abin da kake da shi duk abin da ka samu mulki ne ilmi ne wadata ce lafiya ce duk abin da ka samu yana da lokaci lokacin kuma shi ne a mutuwa wannan wa'azi ne da Allah ta'ala ce ila ajalin musamman fadakar da mu ake yi kada ka rudu da wannan rayuwa ta duniya don ka samu dukiya don kana cikin mulki don ka samu wani matsayi kada wannan matsayi da jin dadin nan ya sa ka kauce wa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala sai ya faɗi abu na biyu wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla abinda Allah ta'ala zai musu abuwa ne guda biyu abinda zai musu a nan duniya shine ba su kikkiawar rayuwa da jin dadi da kwanciyar hankali kuma ba a nan kadai ya tsaya ba a gobe kiyama nan ma akwai sakayya shine bambancin mu'mini da kafiri kamar da kwanakin muka yi bayani kafiri idan ya aikata ayyuka na alkhairi ya sada zumunci ya taimaka wa miskinai Allah subhanahu wataala zai saka masa a nan duniya ya ji dadi lahira bai da komai amma kai mu'mini wanda ya ka yi imani da Allah zaka aikata ayyuka na alkhairi a nan duniya ma sai Allah ya saka maka kafin ka samu na lahira yumatti'ukum mata'an hasana wannan a nan rayuwar duniya ce sai Allah ta'ala ya ce wa yu'ti zai bayarwa kullazi fadlin duk ma'abocin falala fadlin anan aiki ake nufi mana kullazi ihsani duk wanda ya kyautata aikinsa duk wanda ya aiki nagari kullazi fadlin duk wani ma'abocin aiki nagari an fahimta ihsan bi qawlihi da zancenka ne ka aiki mai kyau ko fi'ilihi ko aikinsa ko malihi ko da dukiya ka bada sadaka aw ghairi zalika ka aikata ayyuka da yawa na alheri imam mujahid yake cewa mahtasaba bihi min malihi duk abin da ya nemi lada da shi da dukiyarsa da kuma am aw amila bi yadihi ko kai aiki da hannunka aikin alkhairi ka taimaka wasu da hannunka da neman lada aw rijlihi ko ka taka da kafanka ka je gurin neman lada aw kalimatin ko ta kalma ce kikkiawa kafada wal kalimatu tayyiba sadaqa aw ma tatawwa bihi min amrihi kullihi duk wani alkhairin da zaka yi wata nafila da zaka yi aikin alkhairin da zaka yi duka ya shiga kulladhi fadlin dhi fadlin ya zama to fadla wana qari akan alkhairi to in kai wannan sai Allah ta'ala ya ce fadlahu ay jazaa fadlihi Allah ta'ala zai baka sakayyar wannan aiki nagari da kayi man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha fadluhu damiri musma da miskiti zai koma ga zi fadlin kai mutum Allah zai baka sakayyar aikinka wasu malamai suka ce damirin zai koma ga Allah fadluhu Allah zai baka falalarsa domin in ka aiki nagari Allah ya saka maka da lada mai yawa wannan falala ce daga Allah man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha aiki dai kai amma Allah akalla Allah ya saka maka saunawa goma wannan falala ce wannan mafi karanci kenan fa Allah ya ga dama ya rubanya maka zuwa 100 600 700 ila ma sha Allah zuwa iya yawan da Allah ta'ala ya so to wannan falala ce to anan idan mutum ya musulunta ya yi imani ya kyautata imaninsa ya aikata ayyuka nagari zai samu alkhairin duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to wannan shine kiran da aka yi wa kafirai ku tuba ku gyara ku musulunta in kun yi haka ga kyakkyawar rayuwa a nan duniya sannan kuma ga sakayya ta gidan lahira wa in tawallau duk da wa'azin da aka yi musu bayanin da aka yi musu suka ƙi su gamsu wa in tawallau suka ba da baya suka ƙi su musulunta fa inni to ka fada musu ya rasulullah fa inni to lalle ni manzonku akhafu alaikum ina jiye muku tsoron azaba yawmin kabirin azabar wani yini mai girma idan kun ci ku imani to mutuwan na za ta zo muku za ku mutu za ta da ku ranar tashin alkiyama za a yi muku hisabi kuma za a yi muku azaba kabir a nan malamai suka ce alkibarul ma'anawi wuni ne mai girma saboda mai saboda wahalce-wahalce da za su wakana wancan rana saboda irin tanadin azaba da aka yi wa kafirai a wancan rana saboda tashin hankalin da mutane za su samu kansu a ciki a wancan rana yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi ai wannan wuni ne mai girma mutum ya ga dan uwansa ya gudu ya ga babansa ya gudu ya ga mahaifiyarsa ya gudu da ya ga mahaifinsa ya gudu wannan rana ce mai girma yawon kabir rana ce mai girma saboda haka kafin wannan rana ta zo kafin wannan wuni ya zo akwai dama ku yi imani da manzo ku yi imani da Allah subhanahu wataala to wannan ga gabaira ake magana idan aka fara da zance kai ma musulmi wanda kana sallah kana azumi ka yadda da Allah ka imani da Allah ka yadda da manzon Allah ka imani da manzon Allah ka gyara halinka in ka yi mara kyau gobe kiyama akwai hisabi yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ga wannan rana ce mai girma kamar da Allah ta'ala ya ce to Allah subhanahu ta'ala ya sa mu tsira a wancan rana mai girma kuma shine ka dauki sababi ka yi aiki na gari gurgudu kuma ka roki Allah Allah karimi ne Allah mai jin kai ne ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantu Allah ba zai kari da komai ba idan yayi wa bayin sa azaba saboda haka idan mutum yayi mai kyau sabo dan kansa in yayi mara kyau dan kansa Allah ta'ala yake cewa ila Allah marji'ukum zuwa ga Allah kadai ne makomarku take wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai ila Allah marji'ukum in kun ga dama ku yi imani in kun ga dama kada ku yi imani ku dai karshe ba za ku dawwama a wannan duniyar ba dole za ku mutu za ku koma ga Allah kuma idan an tashi komawan ba ku da wani zabi sai fa gurin Allah in ku bar duniyan nan ba wurin da za a je babu gida na uku duniya na lahira duniya lahira an bar duniya sai lahira to kusan da wannan wannan wa'idi ne tsarotarwa ce ana ba su tsoro ne wa huwa shi Allah ala kulli shay'in qadir bai iko ne akan komai yana daga cikin ikonsa ya kashe ku idan lokacin ku yayi yana daga cikin ikonsa ranar da za a tashi alkiyama Allah ya tada ku yana daga cikin ikon Allah ya muku hisabi yana daga cikin ikon Allah ya muku azaba ba wanda ya isa ya hana shi wanda ya daidai a saka masa da gidan aljanna wanda ya kuskure ko ya yi kafirci a yi masa azaba ana fahimta wannan ayar wa ni astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير أنا فهمت فلدر استغفاري أنا فهمت فلدر استغفاري تصبر لك إلى لكي مسلمي لزمتي استغفاري استغفاري كما تاريد برن زنبي كما عند مجامك بياني النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مكسني ما لم يسن شاقا منا وتوئني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من saba'ina marra manzo Allah shi da kansa yana cewa istighfari yana istighfari yana cewa astaghfirullah wa atubu ilai fil yawmi awuni da sama da 70 ibn umar yake cewa a zama guda daya tare da manzo Allah muka zauna sai mu ji shi yana cewa rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sama da zamu kirga har sau 100 majalisi ɗaya fa tufalar istighfari shi yasa ba aka karantar da mu kafaratul majlis subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka domin zaman da kai a majalisi kamar da manzon Allah ya fada man jalasa fi majlisin fa kathura fihi ghalatuhu zai wahala ka zauna a majalisi ba kai maganganu na kuskure ba da saninka ko da rashin saninka saboda haka kai ka fara ka kankare wannan zunubin kai ka fara da za a kankare maka wannan zunubi kafin ka bar gurin kada ka kwashi zunubi a majalisi ka bar majalisin ba kankare maka wannan zunubi ba kuma ka je ka zauna wajen majalisin ka kwashi wasu zunuban ka wuce wani majalisin ka kwashi wani zunuban haka wani yake aiko yana da majalisin majalisan safe yana da majalisan yamma yana da majalisan dare amma kuma zai yi wahala wani zai yi wahala yayi kafaratul majlis ya kwashi zunubi a majalisin majalisan safe ya kwashi zunubi a majalisan yamma ya kwashi zunubai a majalisan yamma amma kuma bai kafara ba fa wani hatsari ne to yana da kyau mutum ya koya kansa wannan musamman kuma sayyidul istighfar safi da maraice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi wannan sayyidul istighfari da safi kuma yana mai yaqini yayi imani da abin kafin yamma ya mutu to shi dan aljanna ne inda yin ya fada ina mai yaƙini kafin gari ya waye ya mutu dan aljanna ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت sai da istighfari na nuna cewa kai bawan Allah ne kai mai rauni ne kai mai yin kuskure ne kana da bukata zuwa ga rahmar Allah kana bukata Allah ya gafarta maka ana fahimta to yana da kyau a lazimci istighfari a yawaita istighfari to Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuran mu ya gafarta mana zunuban mu kuma ya ba mu ikon ambatan sa yadda ya kamata ala innahum ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور نعم الله تعالى يكشف على أسر ولا أجي إنهم لليسوا بافرين yathnuna suduruhum suna karkatar da zukatansu liyastaghfu min domin su boye wa Allah ala asawar ra'aji hina yastaghishuna thiyabahum lokacin da suke lullube jikawunansu ya'lamu Allah ya sani ma yusirruna abinda suke boyewa wa ma yu'linun da abinda suke bayyanawa innahu lalle shi Allah alimun bi zati sudur masanin abin da ke cikin zukata ne ana fahimta to nan ma bayani ne na halin mushrikai kafirai waɗanda an yi musu gargadi tun farkon aya ko aya ta biyu Allah ta abudu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir duk wa'azi ne aka yi musu kuma an istaghfir rabbakum thumma tubu ilayhi sannan kuma aka yi musu maganar lahira za su koma ga Allah subhanahu wataala su ji tsoron wani yini mai girma to amma duk da haka sun ki su imani suka dawama akan kafirci ina ma da suka dawama akan kafirci suka tsaya ya da sauki amma kuma sai suka nuna wani jahilci dangane da Allah suka nuna cewa za su iya su ɓoye wa Allah wani abu a cikin zukatansu Allah ba zai sani ba inda ma suka tsaya kan kafirci kaga da sauki amma suka jahilci ilmin Allah suka jahilci kudurar Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne anan Allah ta'ala ke bayyana jahilcinsu ta yaya za su yi tunanin cewa za su kudurci wani abu a cikin zukatansu kuma su ɗauka cewa Allah bai sani ba ala adatu tambihi ku saurara ku ji saboda damuwa da abin da zai biyo baya an fahimta abubuwa ne guda biyu anan na farko nuna girman jahilcin kafirai da suka dauka cewa za su iya su boye wa Allah wani abu abu na biyu ana so a nuna mana irin yadda ilmin Allah subhanahu wataala yake da girma bai da iyaka to wannan kuma abun mamaki ne akwai tambihi kuma ana mamakin girman jahilcinsu bai kamata a ce mai hankali yana da wannan tunanin ba har yake tunanin cewa Allah mahalicci ba zai iya sanin abin da ke cikin zuciyarsa ba ko ya wani abu ya zama Allah subhanahu wata'ala bai sani ba wannan babban kuskure ne innahum su kafirai yathnuna الثين شيني الميل والطي ندي أبو كركتد أبو صدورهم سنة كركتد الزكاة ما لم يسكت ونن كناية عن الإخفاء ما يخفون في أنفسهم الكفر والشك والعناد سنة بوي أتكين زكاة كافرج دكو كونتو da taurin kai dangane da al'amarin Allah dangane da imani da Allah subhanahu wa ta'ala don me suke boyewa liyastaghfu minhu domin su boye wa Allah minhu damiri zai koma ga Allah ma'ana liyukhfuhu min Allah anan as-sin wata wannan litta'kidi ne wato suna jin cewa sun yi haka ba sa kokuntun cewa za su iya boye wa Allah su kudurci kafirci da shakka dangane da ranar tashin alkiyama shakka dangane da al'amarin Allah kuma liyastaghfuhu minhu liyastaghfu minhu suna ganin cewa wannan za su boye wa Allah subhanahu wata'ala ka wannan babban tahilci ne Allah da ya halicce ka ya baka zuciyar ya baka kwakwalwar ya baka tunanin ya baka lafiyar da ikonsa ne kake numfashi kuma ka ce wai ka sa wani ba cikin zuciyarka wai ka boye Allah bai sani ba wani abin mamaki ne jahilcin yayi nisa da yawa to shine Allah ta'ala yake cewa ala ku saurara ku ji Allah subhanahu wataala ya sake nanata ala adatu tambi domin nuna wato girman abin da suke yi ala ku saurara ku ji hina yastaghshuna thiyabahum lokacin da suke lullube jikinsu ya alamu Allah ya sani su sun dauka cewa abinda suka boye na kafircacin zukatansu Allah bai sani ba to anan Allah ta'ala a gaba ta biyu na ayar Allah yana so ya nuna musu girman ilmin Allah Allah ku saurara ku ji a saurara aji hina yastaghshuna thiyabahum lokacin da suke lullube jikinsu inda manamihim fi zulmatil layli sun koma gidajensu sun rufe jikinsu cikin dare za su yi bacci to a lokacin a wannan yanayin ma suna cikin burgunsu suna cikin mayafinsu ga duhun dare ga suna cikin ɗakunansu a wannan yanayin ma to Allah ta'ala ya alamu ya sani ma yusirruna abin da suke ɓoyewa balle ko suna tafiya kan titi a cikin ɗaki sun rufu da borgonsu ga duhun dare a matita haka abin da suke ɓoyewa Allah ya sani balle ko suna yawo cikin jama'a an fahimta saboda haka in Allah ta'ala ya san da abin da suke ɓoyewa suna cikin ɗakunansu to babu fa'ida a ce za su yi wani abu za su ɓoyewa Allah wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa ma'ana min babi aula kenan in Allah ya san da abin da suke boyewa kaga abin da suke bayyanawa a fili yake a gurare da dama a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da cewa Allah ya san komai na dan adam ilmin Allah ya kewaye komai ihatatu ilmihi subhanahu wataala ya kewaye komai da komai wala kad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu shi mu ne mu ne muka halarci dan adam tunda Allah shine ya halicce ya halicce ka ai an gama magana an gama magana saboda haka duk abin da kake riyawa wasu wasi da kake a cikin zuciyarka abin da tunani da kake a cikin zuciyarka duk kamar ka fito kana bayani ne a cikin jama'a a gurin Allah subhanahu wataala babu abin da yake buya ga Allah wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu ku sani Allah ya san abin da ke cikin zukatanku ya allamu ya sani ba abin da zai buya ga Allah fahdharu ku ke Allah ku ji tsoron Allah kada ku saba umarninsa an fahimta sai Allah ta'ala ya rufe ayar bai fadin sa innahu lalishi Allah alimun masani ne bi zati sudur da abin da ke cikin zakata as-sudur ma'ana al-khulu wannan ta'alili ne lima qablaha ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun Allah ya san da abin da suke bayyanawa Allah kuma ya san da abin da suke boyewa dan me dan asali shi Allah ya san abin da ke cikin zukata kuma as-sudur zuciyan kowa da kowa bi zati sudur yanzu mutanen duniya biliyan bakwai da wani abu ko biliyan bakwai da wani abu to wannan kowa kowa duk abin da kake tunani a cikin zuciyarka Allah ya sani mutane sama da biliyan bakwai da wani abu ne yanzu kuma mutane cikin iya masallacin nan ai ba karama aiki ba ne to wannan ban da fa mala'ikun sama ban da dabbobi suna cikin teku su ma Allah ya san da irin tunaninsu inda suke rayuwa an fahimta to anan Allah ya kawo wannan domin nuna jahilci na kafirai ta yaya za su yi tunanin cewa za su kudurce wani kafirci a cikin zuciyarsu har wai za su wai za su boye wa Allah kar Allah kar ya sani kar Allah ya sani ya saukar da wahayi ya fadakar da annabinsa da mu'minai ta wannan jahilci ne kuma kasancewar Allah ya san da komai da komai abin da zai biyo baya an kiyaye wannan abu kuma kowa za a saka masa akan wannan abu ba abin da zai kubce wa Allah mai kyau kayi zaka ji ka tarar da mai kyau mara kyau kayi zaka ji ka tarar da abin da ka aikata to wannan zai sa kamar da muka yi magana kwanaki ba akan muraqaba wannan zai sa duk inda ka shiga duk yanayin da ka samu kanka a ciki ka rika tuna cewa Allah fa yana ganinka duk in kai wani mummunan tunani in kai wani mummunan tunani a cikin zuciyarka kai sauri ka tuna cewa Allah fa ya san da wannan ko na kusa da kai bai sani ba ko dan uwanka bai sani ba ko shugabanka bai sani ba amma Allah ya riga ya sani saboda haka tun daga tunani ka fara gyana tunaninka kada ka yi mummunan tunani kada ka yi tunanin banzan abu tun farko ma ka yi tunanin mai kyau don Allah ya sani to wannan zai dasa tsoron Allah a cikin zuciyarka ana fahimta duk da cewa yana daga cikin rahmar Allah khatira tunani haka ya zo ya gice Allah ba zai kama ka da wannan ba inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au ta takallam tunani ne ko ya zo maka sai kuma ya wuce Allah ba zai kama ka da wannan ba amma tunanin ma idan ya dawoma a cikin zuciyarka ya zauna bai wuce ba ya zama amal kalbi Allah zai kama ka da wannan an fahimta to a takaice da wannan ayar tana nuna mana wato muhimmancin jin tsoron Allah mutum ya zama to yana shu'urin cewa Allah yana tare da shi Allah yana ganin sa Allah ya san komai a nashi mun kai hizbi ko wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin sura in mintuna ne suka rage saboda haka dama kullum idan mun zo ƙarshen tafsiri mukan duba ina ne ya kamata a tsaya don in ka tsaya wani guri ayar tana da alaka da ayar da ta gabata ba daɗi nan dunan kan hizbi ne kuma sabuwar magana ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin to alimu bi zati sudur yace ko na kuma ce fi kitabin mubin bayan Allah ya sani kuma an rubuta shi a cikin littafi to me za ka yi ka kubce ne ina za ka shiga ne ina za ka shiga ne duk abin da kai misali ai kamar kai ne misali yau in ka san kana wani guri an sa ma kamera an sa ma cctv ko da ake cewa cctv kamera duk inda motsinka ana recording sai kai abin da ka ga dama sai ka saba doka me za ka yi eh don me za ka yi takatsantsan don me saboda me wannan ba dan adam irinka kenan fa dan adam irinka ba in ka san yana ganinka ba za ka saba masa ba to ina ne za ka shiga Allah ba ganinka ina ne za ka shiga Allah ba ganinka inda kowa zai ji wannan a cikin zuciyarsa da kowa zauna lafiya to shi yasa an ta'budu Allah ka'annaka فإن لم تكن تراه فإنه يراك to Allah subhanahu wataala ya sanya tsoron Allah a cikin zukatanmu to muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu damar gabatar da tafsirin bana har muka yi kwana 28 abinda muka faɗa ya zama daidai a cikin waɗannan kwanaki Allah subhanahu wataala ya karba mana gaba ɗayanmu abinda kuma muka fade shi bisa ga kuskure saboda tuntuban harshe ko karancin bincike ko rashin sani ko gaggawa to Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuma abin da muka yi Allah subhanahu ta'ala ya amfane mu duniya da lahira Allah subhanahu ta'ala ya sanya abin da muka yi sanadiyar samun tsira a gobe kiyama Allah subhanahu ta'ala ya karba mana dukkanin ayyukanmu na alkhairi kurakuranmu kuma Allah ya gafarta mana kamar da muka saba mukan gabatar da wasu kalmomi wato na godiya in mun zo ƙarshe saboda ka'ida ce ta shari'a a gode wa Allah kuma a gode wa mutane tafsiri ba aiki ne na mai fassara da mai jam baki ba akwai gudunmawar mutane da yawa kafin a samu dama a yi tafsiri kuma shugabanninmu suna da haƙƙi a kanmu saboda haka za mu fara gabatar da godiyarmu ga mai girma gwamnan jihar borno profesa babagana umara zulum Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi zuwa ga duk wani alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya karba masa kyawun aikon sa kurakuransa kuma Allah ya gafarta masa Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi ga duk wani abin da yake alheri ne gare shi da kuma mutanen Borno duk abin da a ce ya kamata yi hankalinsa bai kai can ba Allah subhanahu wata'ala ya kai hankalinsa can kuma Allah ya bashi ikon aikatawa sannan kuma Allah ya sa ya gama lafiya muna mika godiyar mu har wala yau zuwa ga mai martaba shehun Borno Alhaji Abubakar Ibn Umar Garbai Al-Amin Al-Kanami shehun Borno da Tijo mai kokari wajen harkokin addini muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi abu ne sananne yana son malamai yana tare da malamai yana kula da malamai Allah ya saka masa Allah albarkaci rayuwarsa Allah albarkaci zuriyarsa Allah ya ƙara masa lafiya shi ma Alhaji Dr. Muhammadu Indimi muna masa godiya akan gina wannan cibiya da kuma gudanar da wannan cibiya da tallafa wannan cibiya har zuwa yau Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ya albarkaci rayuwarsa ya albarkaci dukiyarsa ya albarkaci zuriyarsa Allah subhanahu wataala ya bashi ikon aikata fiye da haka muna gode wa malumanmu waɗanda su ne sanadiyar wani alherin da muka samu waɗanda muka yi karatu a gurinsu a ko'ina a dukkan matakai na gida da na waje duk Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda sun riga mu gidan gaskiya Allah ya haska kabarinsu Allah ya ɗaukaka darajarsu wanda kuma suke raye Allah ya sanya albarka a rayuwarsu daga cikin waɗanda za mu kama sunayensu akwai imam laithu cim imam na borno allah ya saka masa alkhairi akan kokari da yake na shugabanci da jagoranci jawo kowa da kowa allah ya bakaci rayuwarsa allah ya datar da shi haka nan malamin mu shek ibrahim mustafa malik shi ma allah ya kara masa lafiya allah ya bakaci rayuwarsa da zuriyarsa da duk sauran malumanmu in ka za mu bi daidai mu kama suna kida mamanta da wani duk allah ya saka musu da alkhairi haka nan da duk waɗanda suka gabatar da tafsiri a matakai daban-daban kowa Allah ya saka masa da alkhairi kowa manufarsa shine ciyar da wannan addini gaba kowa Allah ya saka masa da alkhairi jami'an tsaro waɗanda suke zuwa suke taimakawa su tabbatar da cewa an samu an gudanar da tafsiri cikin lumana da kwanciyar hankali jami'an DSS da kuma police da civil defense da shugabanninsu duka Allah ya saka musu da alkhairi dukkanin jami'an tsaronmu Allah subhanahu wataala ya datar da su wajen tabbatar da zama lafiya a wannan ƙasa tamu Allah subhanahu wataala ya sanya kishin ƙasa a zukatansu kuma Allah subhanahu wataala ya ba su jarunta da kuma ikhlasi su aiwatar da aikin su yadda ya kamata domin wannan ƙasa ta zauna lafiya wannan al'umma ta zauna lafiya har wala yau abin da ya shafi security su ma 'yan agaji su ma security ne a ɗaya bangaren agajin jubis da hisba da man owa da kuma nasarar islam da civilian jtf da kuma munazzama da sauransu duk muna gode musu allah ya saka musu alkhairi allah ya albarkaci a rayuwarsu tana akwai dattawa na board of trustee wannan alhaji ɗaya daga cikinsu ya riga mu gidan gaskiya dab da azumi alhaji inuwa biki Allah ya Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarinsa Allah kuma ya albarkaci zuriyar da ya bari a baya haka na alhaji abdulkadir kwalleri shi ma ba lafiya allah ya kara masa lafiya sannan malam usman sakatare director shi ma allah ya saka masa da alkhairi allah ya bukaci rayuwarsa mun zo kwamitin masallaci akwai uwa da suka riga mu gidan gaskiya shekarun baya kuma shi ma dab da azumi akwai dan uwa da riga mu gidan gaskiya bazan na kawudi to Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka kabarinsa sannan akwai sauran kwamitin masallaci wanda muna tare da su suna da yawa wani su malam Musa Ladan malam Khamis shi malam Ladan ne ba sanda malam Mahmud sakatare na wannan kwamitin kwamiti sannan irin su malam bagambo irin su malam zarami yana nan ko baya nan yau kana bacci ku bana ya yi kokari bai katsalanda da yawa ba a da malam bana abu imran da malam usman abba a yan kwamiti akwai injiniya umar dattawansu akwai irinsu injiniya tijani yan bukar richard permanent secretary sauran dattawa da an jima muna tare da su a nan akwai dr sale joji alhaji yamtakacella da sauransu suna nan da yawa da yawa sun rasu allah subhanahu ta'ala ya gafarta musu ya haska kabarinsu wanda kuma suke raye allah ya sanya albarka a rayuwarsu sannan kwamitin mata su ma muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi inda akwai 'yan uwa da suke zuwa suke halatta wannan karatu musamman kamar irin malamin mu Alhaji Garema Bukar malami mu ne mun yi karatu a gurinsa amma ba fayashi in za ku iya tunawa rannan shine da mu samu dama ba shine ya karatu anan Allah ya saka masa da alkhairi da kuma sauran 'yan uwa da suke zuwa suke sauraron karatu su ma masu tafsiri ne amma kullum muna tare da su irin su dr muhammad kyari da su dr tijani sharif da su malam mumtaz ko da ke baka tafsiri kai ku da malam abubakar muhammad kaura mun zo bangaren media social media akwai su malam bakura tijani malam dawud da malam hassan bulama da ma'aikatan wato conventional media da kullum muna tare da su a nan kuma suna ɗaukan karatu suna zuwa suna yadawa brtv gidan rediyo da television da nta da dandal kura da kuma haɗin kai da kuma al'ansar da sauran 'yan social media duk muna musu godiya kuma muna mika godiyar mu ga shugabannin gidajen watsa labarai da muka ambaci sunayensu duk allah ya saka musu da alkhairi tunda kuma akwai 'yan wadda suka ɗauki nauyin tafsiri aka yada a wasu gidaje duk Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin yan wanda suka kawo mana ziyara gurin karatu akwai irin su Dr. Muhammad Abubakar Bana Liman Liman NTA da kuma akwai Professor Bulugul Maram Bukar Muhammad Uthman na ji yanzu ba ko sai yan wanda suka halarta kila bana iya ganin su ba zan iya tuna sunan su ba amma zan iya tuna malam Bakura Zandari gashi ina ganin sa dan uwa ne wanda yana da uzuri amma yana da kokari wajen karantarwa in kuna ji musamman irin su dandal kura zago yana gabatar da program dan uwa ne malam bakura yana gabatar da tafsiri kuma yana da uzurin rashin gani amma duk da haka yayi karatu ya zo ya karantar amma wani yana nan da irinsa da komai amma ko alifin baya karantawa ko alifin balle ya kar ya je karantar to ni'mar ida da Allah da ya baka nan ka ce baka iya karatu wani ba iya karatun Qur'ani ba karatun Kur'ani na wani wani sai ka harbe shi ka harbe shi da bindiga kalma dai ba zai karanta kuma kullun yana nan yana majalisa da safi da yamma da daddare ka je kai karatu kai mallam ai mu mai karatu ba ka wannan abin tausayi ne to amma dan uwa ga irin yanda yake saboda haka wanda ba su da uzuri to kamata yi su dage su ci moriyar ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu ana ganewa to Allah sa Allah ya datar da mu akwai wanda suke kusa zan iya kama sunayensu yawwa sannan wajen dattawa akwai justice adamu musa shi ma a tsohon memba ne taimakawa wannan masallaci da harkokin da'awa a nan da alhaji adamu isa abadam tsohon shugaban brtv yanzu kuma famsec ne permanent secretary da sauran da yan uwa wanda kuma ba mu samu mun ambaci sunansa ba ba don mun ƙi ba an fahimta mantuwa ce da kowa allah ya saka masa da alkhairi akwai yan uwa da suka kawo abin bodi baki taimakawa masu itikafi da sauransu akwai madubi yana kawo fiye wata duk shekara akwai injiniya babaga na kurna akwai alhaji bana kime akwai injiniya muhammad kyari duk waɗannan suna taimakawa da sauransu ila wasu ma suna kawo ba a sani ba duk wanda ya taimaka ana kama sunaye ana gode wa jama'a ne saboda min babin man la yashkuru nasa la yashkurullah domin a kodaitar da su amma duk wanda yakin alkhairi ko an gode masa ko ba gode masa ba Allah ya san abin da yi ana fahimta saboda haka in kai wani aikin alkhairi muka manta mu kama sunanka ba karka samu damuwa karka ci malam bai kama sunana ba ni ko ba an kama sunanka ba idan Allah ya kama sunanka an gama an fahimta sannan muna bika godiyar mu ga wato mutanen gidan yari da muke zuwa suke taimaka mana suke ba mu dama muke gabatar da ayyuka na ramadan da kuma waɗanda suka taimaka wajen kai kaya cibiya na wani indiyu tana iya kwakwaranta ta ga cewa an kai tallafi amma kuma akwai 'yan wanda suke taimaka kamar da kwanaki muka ambata akwai wanda suke aiko taimakonsu daga wajen maiduguri ma to allah ya saka musu da alkhairi da kuma duk wanda yake zuwa wannan tafsiri kuma da kuke zuwa Allah ya saka muku da alkhairi ina gani wannan akwai shi ma wannan ina daga cikin matasa masu kokari malam bana ibn shi ma ina ganin sa Allah ya saka masa da alkhairi da sauran ƴan uwa da kuma ku da kuke zuwa kullum ku zo ku kama layi ku zauna ku saurari tafsiri kuma Allah subhanahu wataala ya saka muku ko muhimmi dai kun ji tafsiri ku je ku yi aiki ba ku je ku yi jayayya ba an fahimta a je a sa cikin aiki sannan ala ramma da yake ja mana baki malam abubakar muhammad abubakar shi ma Allah ya saka masa da alkhairi to abin da ke da muhimmanci yan uwa shine mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata alaka tsakaninmu da Allah subhanahu wataala kuma mai aiki da abin da muka sani ilimi ba aiki wato matsala ce matsala ce babba kaji wa'azi baka yi aiki ba matsala ce babba kuma hujja ta tabbata a kanka hujja ta tabbata a kanka saboda haka mun kokari mu ga cewa mun yi aiki da abin da muka sani ko wani yana bukatar addu'a ce Allah ku hore mun aiki da abin da na sani na gaskiya karantawa kai ko wa'azi kai sannan kuma ba za mu manta da shasan da farko kama suna wani sanin yana da matsala ba in ƙarfi ba fara kama suna ba to ka hutar da kanka amma ka bude kofa sai na ga wannan malam ba mawi sai na tuna da limaman tarawih da tahajjudi ka tun da yana kallo na malam bai zo kuma bane yana kallo na malam bai zo kan mu bane to an ramomi da suka ja mutane a cikin sallah tarawih tahajjudi ai bai kamata manta da su ba to su ma Allah ya saka musu da alkhairi to saboda haka na na fada ai su madubi da sauransu na fada masu kawo ruwan sha na fada to a takaice dai duk wanda ya taimaka da kuma waɗanda suke mana addu'o'i daga nesa wanda wanda ba sa zuwa karatu suna sauraron tafsiri ta rediyo suna mana addu'o'i to duk muna yi musu godiya Allah saka musu da alkhairi ina ganin shi kenan ku? an gama to akwai wanda suka ka ƙur'ani to uwa uba kenan ba to Allah saka musu da alkhairi to yau muna yammacin juma'a lokaci ne mai albarka lokacin da ake sa ran Allah zai yana amsa addu'an bayi to muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka Allah subhanahu wataala ya karba mana kyawun ayyukanmu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin waɗanda suka dace da daren Lailatul Qadr Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin bayi waɗanda aka yanta su daga wuta Allah subhanahu wataala ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu waɗanda suke rayu Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarsu shugabanninmu Allah ya datar da su sarakunanmu Allah ya datar da su malumanmu Allah ya datar da su matasan musulmi Allah ya musu jagora Allah ya gyara su matan musulmi Allah ya musu jagora Allah ya gyara su Allah ya kyautata tarbiyar ƴaƴanmu fitinturu da masihu da muke fama da su Allah ya yaye mana su waɗanda suke nufin wannan ƙasa da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakaninmu da su Allah subhanahu wataala ya ba mu alkhairi duniya da lahira Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharri duniya da lahira Allah ya tsare mana imaninmu Allah subhanahu wataala ya tsare mana imaninmu Allah ya kare mu daga duk wata fitina waɗanda suke nufin wannan sharri Allah wannan ƙasa da sharri wannan garin namu da sharri wannan jihar tamu da sharri Allah ya shiga tsakaninmu da su Allah ya shiga tsakaninmu da su Allah ya tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka ruba mana kyawun ayyukanmu to zan roki malamin Alhaji Garema Bukar ya rufe mana da addu'a yawa daga cikin waɗanda kaga mumanta yana kusa da nima abubakar baban wala abubakar jazira shi injiniya kamsulum shi yana kutuna kuji kutuna mu ai kuna ta kallo na nace akwai abin da ya rage ne suna ta kallo na sai da malam ya tashi na ganshi abubakar baban wala alhaji ado shugaban forum injiniya kamsulum alhaji sharif ta duk waɗannan yan uwa ne da kullum ana tare da su suna taimakawa cikin harkokin tafsiri da sauransu to kowa Allah ya saka masa da alkhairi insha Allah to alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da assalamu alaikum alhamdulillah malam ya riga ya gabatar da duk bayanin da ake bukata a takaice Allah ba su lada mai fassara da mai jambaki duk da Allah ba su lada a halin kuruciyar nan mutum ya bar duk abin da yake yi ya hana wa idonsa bacci tafsiri kaza tafsiri kaza hadisi kaza akwai ulama kaza waye waye kaza ayi bincike a zuwa kuma a fada wa mutane ba karamin jihari ba ne Allah ya sa albarka ga rayuwarsu da kuma zurriyarsu gaba daya kuma duk wanda suna hallara Allah ya ba su ladan wannan kuma Allah ya ba mu karfin imani da za mu yi aiki da abin da muka ji Allah ya sanya albarka ga rayuwarmu gaba daya kuma kasar mu yadda dai kowa ya sani a hana su noma a hana su kiwo a hana su kaza ga sunan dai chadi ma haka sudan ka ji haka somalia ka ji haka niger mali burkina faso wa uba kuma nigeria duk dai ga sunan dai akwai wanda suna wannan aikin musa cikin addu'an mu ya allah kana ganin su kana jin su kana sane da su ya allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka sa katanga na karfe tsakaninmu da su ya Allah wannan kai da suke yi kamar zuwa kansu kuncin rayuwar da muke fama ya Allah ka bana su rayuwa ya Allah duk abin da al'umma suke bukata ya Allah ka mara musu baya ya Allah don kai mai rahama ne don kai mai rahama ne ba don halinmu ba don kai mai rahama ne ya Allah ka ba mu albarka ka saukar mana rahamarka ya Allah اللهم أعز الإسلام والمسلمين kuma ‘yan uwan wa'inda suka riga mu gidan gaskiya suna nan kuma jatumar mai wa'azi ita ma kwanan nan tare su Allah ya ramce ta Allah ya bata gidan aljanna Allah ya fi mata dukkan kurakuran da ta aikata Allah ya yawaita kuma ladanta Allah ya sa wa duk abin da ta bari a baya albarka اللهم أعز الإسلام والمسلمين kuma ga malamin mu abubakar kacalla shi ma yana nan a kwastin har yanzu allah ya ba shi lafiya allah ya ba shi lafiya allah ya ba shi lafiya اللهم أعز ال- أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم لا تردنا خائبين ولا محرومين وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. آمين. آمين.